من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ya uwa masu mu da saurare barkanmu da yau barkanmu da sake saduwa da ku a wannan kafa ta gidan rediyo da tv na bonfirai a yau muna juma'a 20 ga wata na shida hijira ta manzo rahama sallallahu alaihi wasallam da muka zuwa madina shekara ta 1444 yayi daidai da sha uku ga wata na daya miladiya ta isa alaihi wasallam shekara ta 2023 yan uwa masu kalanmu da saurari idan ban manta ba satuttuka da suka gabata muna tare da shehi malami shek abdulmalik hamis daga nan yame almajirin malamai satuttuka da suka gabata malam ya muna karatu kan allafzu wal ma'ana mun ga karo na ɗaiɗaiɗaiɗai na biyu na uku har karo har na goma har na goma insha Allah ta'ala muna sa ran yau za a tashi na sha ɗaya kuma ga dukkan alamu a karmakalla wanga maudu'i ya zo karshe ya zo karshe ga alamu insha Allah rabbul alamin to Allah ya sare amin amin bismillah karmakalla to a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته yan uwa masu kallon mu da sauraron mu ta kafar yada labarai ta bonferai muna muku gaisuwa ta addinin musulunci sannan muna ƙara gode wa Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikonsa da ganin damarsa da falalarsa Allah subhanahu wataala ya ba mu iko muka sake haduwa da ku a wannan darasi wanda muke gabatarwa ran juma'a daga karfe tara na safe zuwa karfe goma muna fatan Allah subhanahu wataala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah kuma ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wataala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wataala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makomanmu da mu da ku gaba daya amin
kamar yadda malam isa ya bayanin cewa satuttukan da suka gabata kusan sati goma an gabatar da karatu kan maudu'i na al-lafzu wal ma'ana wato an ce lafzu lafazi ko kalima wal ma'ana da ma'anar da take dauka wanda dole sai ka san lafazi ka san ma'anar da yake dauka sannan kuma ka san abin da ake nufi da shi cikin nassi ko na alkur'ani ko na sunna ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam an gane ko ko kuma ya zamanto cikin maganar da shi wato kalima ta zo domin kalima tana da ma'anar ta karan kanta amma wani lokaci in ba an sa ta cikin magana ba ba a gane me take son ta shi an fahimta shi yasa suke cewa misali a kalli siyaki siyaki kalima tana iya mutuwa guda amma siyakin da ta zo ya bambanta yanzu kaga in ce ra'sul jabali kan dutse kaga ra'su kai ko to amma in ce ra'sul jabali kan dutse in ce ra'sul kalbi kan kari ra'sul insani kan dan adam to kaga yanzu wannan kalmar ta ra'su abin da ya zo bayan ta ya sama da ta canza to shi yasa ba wai da ka dauki kalma ne ka bata ma'ana guda ba shi yasa kake ganin kamar ɗaliban ilimi suna samun matsala wajen kamar fassara littattafan shari'a da na tafsiri da na hadisi saboda ma'anar da ya sani ta larabci daban daban nan cikin hadisi ko cikin qur'ani ko Abin da cikin ake shari'a nufi daban na'am kaga sai ya fassara ta da gundarin larabcin Na'am.
karshe sai ai banna Na'am.
saboda galibi ma'anar larabci faɗi ne da ita Mm, an gane ko sai ya zama to a'a wani yanki ne na ma'ana ake nufi a nan Mm.
to kaga in ka zo ka bada wannan ma'ana kaga za a samu matsala Na'am.
shi yasa muna kira ga ɗaliban ilimi a yi hattara da ɗaukar littattafai ba a fahimce su ba a zo a bada fatawa ko a yi bayani na'am har da turawa ma suke cewa lemu ne vi ke dans une phrase wato kalima ba ta rayuwa sai an sa ta cikin phrase Mm.
cikin jumla sannan a gane menene ake son a ce da ita na'am shi yasa in ka ɗauki wata magana kai yanke daga nan kai yanke daga nan sai ka kawo ma'ana wadda bata dace ba Na'am.
ina fata ana fahimta ta Eh, suke cewa the word live only in a sentence wato kalima ba ta rayuwa sai an sa ta cikin jumla na'am ina fata an fahimce Mm, ni. to mun yi bayani dai eh, daban-daban kan eh, abubuwa eh, abin da shahi lafazi da ma'ana yau kuma za mu karkare Na'am.
amma bari mu faɗi galibi abubuwan da ya kamata a ɗance a gurguje muna son za mu tattauna akan anwa'ul jumal min haithul ma'ani na'am wato nau'uka na jumloli ta fuskar ma'anar da suke kumsa nan za mu ɗauki tsari guda uku wato akwai aljumla al- al- alismiya da aljumla alfi'liya na'am sannan akwai aljumla wato almanfiya da aljumla almusbata sannan kuma akwai aljumla alkhabariya akwai aljumla al'insha'iyya shikenan wannan su ne jumloli wanda ya kamata mu kai ƙarshe gare su Na'am.
daga nan in Allah ba mu iko akwai yadda ake haɗa magana in an ga ta ci karo da juna akwai ƙa'idodin da malamai suka sa Mm.
saboda ka- tana yawa ka zo ka iske nasoshi ka sa tsammani kamar sun ci karo da juna Na'am.
to akwai ƙa'idodin da malamai suka shimfiɗa yaya ne za a yi a samu abin ga Na'am.
sannan sai abu na ƙarshe in mun samu dama ko mu sashi shine na hudu mu'tamadur rabt yaya ne ake haɗa ma'ana da ma'ana ya za a gane abu kaza za a iya haɗa ma'anar shi da wani wannan su ne abubuwa da ya kamata yau mu kai mu karan mu taba su in mun kai ƙarshen su insha Allah ta'ala karatu na al-lafz wal ma'ana ya kai ƙarshe sai kuma wani lokaci na'am to mu dawo zuwa ga aljumla al-ismiya da aljumla al-fi'liya na'am
in an ce aljumla alismiya wasu na cewa alismiya kuskure ne alismiya ake cewa Na'am.
an gane ko saboda hamzatul wasl ce ba a cewa alismiya alismiya alismu ake cewa ba a cewa alismu na'am bi'sa lismul fusuqu ba'da al-iman na'am jumla alismiya jumla wadda take farawa da fi'ili na'am da take farawa da suna afwan take farawa da suna sunan nan ma'arifa ne ko ko na kira wato wadda take ah, an yarda ta zamanto mubtada na'am an gane ko misali in nace muhammadun jalisun wagga jumla ce ismiya don mi saboda ta fara da suna na'am kuma suna ba sai sunan mutum ba a'a Suna.
alkalbu ya kulu kaga alkalbu suna ne na kare jumla ce ismiya Mm, na ana kiranta jumla ismiya saboda mi saboda ta fara da suna na'am yana yiwa suna ya biyo baya yana yiwa fi'ili ya zo baya kaga alkalbu ya akulu ya akulu fi'ili ne wanda ya zo bayan alkalbu Mm, to jumla ce ismiya amma murakkabatun min al-ismi wal fi'l sannan akwai jumla fi'il wato ismiya wadda kuma murakkabatun min ismayn ta fara da sunaye guda biyu misali ina ce muhammadun jalisun muhammadu yana zaune na'am to wannan jumla al-ismiya wadda take farawa da suna an gane ko wato ana kawo ta ne saboda a bambanta ta da wata jumla anan kishiyarta ita ce al-jumla al-fi'liya jumla wadda ta fara da mi wadda ta fara da fi'li na'am an gane ko yanzu misali kuma fi'ili shi ko kala uku yake na'am akwai fi'ili madi fase kenan a wanda ya na nuna abu ya riga ya wuce Ya wuce, na'am.
zahaba ya tafi magana ta riga ta kare na'am akwai fi'ili shi ne suke kira da uh, f- uh, faransai fase kenan an gane ko pass da english sannan akwai fi'ili mudari'i shine yazhabu misali yana tafiya an gane ko wannan kuma um, yazhabu yana tafiya shi ake kira fi'ili mudari'i Na'am.
suna kiran shi present ko kuma present Mm, sai kuma fi'ili amri imperative wanda an kai maka umarni ina fata an fahimci Na'am.
to a mudari yana ɗaukan ma'ana biyu yana ɗaukan yanzu ko ko zuwa gaba za a yi na'am to jumla fi'iliya wadda ta fara da wanga in nace zahaba muhammadun jumla ce fi'iliya in nace yazhabu muhammadun jumla ce fi'iliya tunda fi'ili shine ake kira wato aiki verb kenan sannan kuma in nace izhab ya muhammad kenan jumla ce fi'iliya na'am ina fata an fahimci to wannan yana da kyau ɗalibin ilimin yaji an ce jumla ismiya ko jumla fi'iliya shin wacce ce daga cikin su ina fata an fahimci Na'am.
to anan mun dan bada su ne a gutsure saboda yanayi na lokaci kuma muna son su samu shiga menene bambanci tsakanin jumla ismiya da jumla fi'liya an gane ko Na'am.
fil asl fil asl an gane ko wato ita jumla fi'liya tana nuna aiki ya faru koko ana ga yin aikin koko a aikata aikin ina fata an fahimci na'am to ita ko jumla fi'liya tana nuna tabbatuwa abu wannan shine asalin su tabbatuwa abu in nace muhammadun jalisun zaman shi tabbatacce ne amma in nace jalasa muhammadu na nuna ya zamna yanzu shi na zaune Allahu a'lam yajlisu muhammadu ta nuna yanzu yana nan zaune na'am an gane ko na'am to tana nuna kuma zuwa gaba ma yana yiwa ya zamanto akan wanga hali in ce ijlis ina nufin zauna kaga wannan tana nuna ana neman wani aiki ne ko an yi aikin ko a- ko ko aikin ya riga ya gabata Na'am.
to bambanci tsakankanin su wanda nake so in kawo shine a wajen musamman balaga ta wato balaga musamman kuma cikin alkur'ani mai girma na'am
jumla fi'iliya da ismiya zaka iske qur'ani yana amfani da su wani lokaci fil asl yana ana su wurin su wani lokacin ana iya canzawa a ɗauko wata a ɗora wurin wata wannan saboda wata hikima ce ta daban ta Allah subhanahu wataala ko mu ce balaga amma zan ba da misali ɗaya a cikin suratul baqara Allah subhanahu wataala yake cewa إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون نعم.
إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون na'am nan alkur'ani ya yi amfani da jumla ismiya da fi'iliya game da la'anta ya ce innal ladina yaktumuna waɗanda suke ɓoyewa ma anzalna minal bayyinat abinda muka saukar na hujjoji bayyanannu Na'am.
malamai suke cewa nan ahlul kitabi ake zance da suka ɓoye sifofin manzo sallallahu alaihi wa alihi sallam da sauran dai abubuwa na gaskiya an gane ko na'am kuma sai an ka ce yaktumuna fi'ili ne mudari'i shi fi'ili mudari'i yufidu tajaddud wa takrar yana nuna abu yana abkuwa yau da gobe jibi daga ta inda ba a bari ba kenan kaga ashe ɗabi'ar suta anan sai in ka kalli fi'ili sai ka ce ɗabi'ar suta tun daga zamanin annabawa waɗanda suka gabaci manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam har zuwa bisa ga yau din ɗabi'ar su shine suna aikata wannan aikin na'am to innal ladina yaktumuna waɗanda suke ɓoyewa ma kuma da an ka ce ahlul kitabi ayat ta sabka kansu ba wai hukuncin ya tsaya ne akan ahlul kitabi ba domin aikin da ya zo bayan sila na alladina duk wanda ya aikata shi wannan hukuncin na iya hawa kan shi na'am shi yasa wannan hukuncin ba ya shafi ahlul kitabi kawai aje ayi bacci a'a ya shafi ma al'umma ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda duk ya aikata irin aikin yahudawa ai wannan zunubin zai iya samu shafa shi an gane ko to innal ladina yaktumuna waɗanda suke boyewa ma anzalna minal bayyinat abinda muka saukar na huskoki- hujjoji bayyan- bayyannu inji Allah wal huda kuma da shirya min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab bayan mun bayyana shi ga mutane a cikin littafi an gane ko na ana nufin an bayyana shi a cikin littafi a cikin littafi a cikin alqur'ani mai girma sun boye sifofin manzo sallallahu alaihi wa sallam Allah ya faɗa sun boye Na'am.
ina fata an fahimci ni duk da yake an qur'ani suna cewa nan abinda ake nufi wato kamar ma bayyana hu linas fil kitab abinda an ka bayyana a cikin littafi qur'ani yayi bayanin kansa dan haka qur'ani bai bukata hadisi ko wani abu ina fata an fahimce su kafa hujja da Allah ya ce wa nazzalna alaykal kitaba tibyanan li kulli shay'in sannan su ce Allah ya ce thumma inna alaina bayana suna fakewa da irin waɗannan dalilai Na'am.
wanda wanda bai fahimta sai ce to ai Allah ya ce fil kitab zai bayar da littafi nan na farko dai ayat tana magana kan yahuda sannan ce inda Allah ya ce uh, abin nan wa nazzalna alaykal kitaba tibyanan li kulli shay'in qur'ani yana bayanin komai kenan har da kanshi zai yi bayani ina fata an fahimta Na'am.
in thumma inna alaina bayana alqur'ani bayanin alqur'ani gare mu yake an fahimta nan ba ana nufin ba a'a ya banta wato ma'ana cikin qur'ani za a same shi don ana samun abubuwan da su kansu yan qur'aniyun din ba su same su cikin alqur'ani ba na'am to nan da an ce tibyanan li kulli shay'in qur'ani ya bayyana komai ya bayyana komai ko dai kai tsaye ko kuma a'a ta fuskar ya ba da damar manzo sallallahu alaihi wa sallam ya bayanin sa na'am don ya ce wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim dan kai ma mutane bayani kaga zai bayyana musu ma'anar qur'ani kuma zai karanta musu lafuzan alqur'ani su same su kamar da shekul islam ibn tabiya ke cewa wancan na bayyana lafuzan qur'ani yana da alaka ne da ilmul qira'at wancan na bayyana ma'anar qur'ani yana da alaka ne da ilmul tafsir to ya bayyana musu to kenan cewa kuma shi qur'ani shi na- yanzu wani abu in muka cika alqur'ani ba mu samu shi karara to sai mu dawo cikin sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam dan Allah ne ya ce wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu Na'am.
man yuti'ir rasula faqad ata Allah wa man tawalla fama arsalnaka alaihim hafiza Na'am.
in dai magana ta tabbata shi ya faɗa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha Na'am.
da sauran ayoyi ina fata ana fahimta ta Na'am.
to almuhimmu ne da Allah ya ce yaktubuna ma anzalna min albayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah waɗannan Allah yana la'antar su an gane ko Na'am.
wa yal'anuhumul la'inun masu la'anta suna la'antar su an fahimci wannan na'am a nan abin da ya kamata mu fahimta yal'anuhumullah fi'ili ne mudari'i la'ana ya la'ance shi yal'anu yana la'anta ina fatan ana fahimta ta to kaga fi'ili ne ya kawo wagga jumla ce fi'iliya na'am can yace yaktumuna ashe duk lokacin da suka ɓoye yal'anuhumullah Allah yana la'anta su muqabalatul fi'li bil fi'li muqabalatul fi'li bil jazai suna yi la'antar nazuwa na'am ina fata ana fita ta sai ce wa ya la'anuhumul la'inun masu la'anta suna la'anta su su waye suke la'anta su sai fassara wannan a cikin suratu ali imran ko ba haka ba Na'am.
ulaika alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in sai Allah ce innal ladhina kafaru wa matu wa hum kuffar waɗanda suka mutu alhali sun mutu kafirai an gane kuma su yi imani ba sai Allah ce ulaika alaihim la'natullahi waɗancan la'ana Allah tana akan su an gane ko Na'am.
an gane ko ulaika alaihim la'natullahi wal malaikati da ta malaiku wan nasi ajma'in da ta mutane gaba daya anan abinda mu- muke son mu eh, bayani a kansa a karkashin wannan mas'ala sai ce ulaika alaihim la'natullah la'ana Allah tana akan su can sai ya kawo jumla fi'iliya nan ko sai kawo jumla ismiya domin ulaika ismul ishara ne alaihim la'natullah la'ana Allah tana akan su jumla ce fi'iliya ismiya to menene bambancin su kaga jumla fi'iliya in madina tana nuna abu ya gabata mudari'i tana nuna ana yi yanzu kuma zuwa gaba ma za a iya yi na'am amri kuma an umurta to amma ba ta nuna abu ya tabbata
na'am ita ko jumla fi'il ismiya tana nuna abin nan tabbataccen abu ne baya girgizawa ba sani ko an fahimci ni ba Na'am.
to kaga misali nan da Allah ya ce innal ladhina kafaru wa matu wa hum kuffar sun mutu suna kafirai idan mutum ya mutu yana kafiri bai da damar da zai yi bai da damar da zai tuba na'am ko ba haka nan bane Haka.
walaysat at-tawbatu lil ladina ya'maluna as-sayyi'ati hatta idha hadara ahaduhum al-maut qala inni tubtu al-an wa lil ladina yamutuna hum kuffar Na'am.
ulaika a'tadna lahum adhaban alima babu da matuba to wadancan da yace suna boye ayoyin Allah an gane ko sai Allah ce Allah yana la'anta su masu la'anta suna la'anta su sai ce illal ladina tabu saboda idan mutum bai mutu ba yana da damar da zai yi, tuba zai tuba Na'am.
to sai kawo musu fi'ili amma da ce innal ladina kafaru wa matu wa hum kuffarun waɗanda suka mutu suna kafirai akwai da tuba Babu.
to nan babu zance a kafiri sai an ka ce ulaika alaihim la'anatullahi la'ana Allah ta tabbata akan su dan ka gane aljumla alfi'liya nin ta zo misali da fi'li mudari'i tufidu at-tajaddud wat takrar wal jumla al al-ismiya tufidu thubut wannan shine asalin ma'anar su na'am in kaga ta canza na'am to wata hikima ce ta balaga an yi amfani da jumla ba wurinta ba ina fata ana fahimta ta na'am sai ce ulaika alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in wan nasi ajma'in da mutane gaba daya nan akwai eh, matsaloli na tafsiri nake so in kawo a gurguje duk da yake ba su da alaka da shi wannan amma cikon ayoyin da ke tun da ayoyin mu karanta su za mu kabo wannan wato ma'ana din Na'am.
da yace ulaika alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in yace mut- la'ana Allah da mala'iku da mutane gaba daya ta tabbata akan su to ana abin tambaya duk mutane ne suke tsini makafirai muna iya cewa musulmi suna tsini makafirai to su kafirai suna tsini makansu an ce wannasi ajma'in da mutane gaba daya na'am to kuma su suna cikin mutane kuma ba sa tsini makansu na'am sai malamai suka ce eh suna tsine makansu saboda wa junansu nan ba su yarda da juna ba waɗansu malamai suka ce a wannan a kiyama ne domin za su tsine ma juna na'am kullama dakhalat ummatun La- la'anat ukhtaha duk lokacin da wata al'umma ta shiga cikin wuta za ta tsine ma wata kenan a takaice dai kuwa za su za su tsine ma junansu gaba daya Na'am.
kenan dai la'anar Allah ta tabbata a kansu Na'am.
ina fata ana fahimta ta Na'am.
sai aka ce khalidina fiha suna masu dawwama a cikin ta to fiha din nan wasu malamai suka ce domiri yana komawa zuwa ga la'anta domin an ce ulaika alaihim la'natullah
na'am kenan khalidina fiha fi la'nati wasu malamai suka ce a'a domiri yana komawa zuwa ga wutar jahannama khalidina fiha suna masu dawwama a cikin wutar jahannama na'am to wannan in ka ɗauki abin da ake cima a- wato taujihul aqwal in ma- maganganun tafsiri suka zo an gane ko ko maganganu suka zo ko ba na tafsiri ba ya za a yi ai taujihin su in ana iya hada su sai a hada in ba a iya hada su sai a rinjayar da wata magana akan wata magana tare da dalili to nan maganganun ba su ci karo da juna ba za a iya hada su da waɗanda sun ce za su tabbata a cikin la'anta Allah da waɗanda suka ce za su tabbata a cikin wutar jahannama Na'am.
duk tare suke min babin talazo duk wanda ya tabbata a cikin la'anta Allah ya tabbata cikin mi cikin wutar jahannama na'am.
wanda duk ya tabbata cikin wutar jahannama ya tabbata cikin mi Na'am, la'ana na'am, Allah na'am.
babu wani matsala kaka zo ka ce akwai problem na'am ina fata an fahimci ni Haka.
to wannan kenan yanzu abu na gaba sai mu zo zuwa ga wato aljumla almanfiya da aljumla almusbata an gane ko Na'am.
in an ka ce aljumla almanfiya ita ce jumla wadda an ka kore domin jumla ana kiranta da faransanci phrase p h r a s e phrase Na'am.
da english ana kiranta sentence sentence a sentence sentence kin nan kuma asalin shi daga ya samu asali in ka koma cikin wani ilimi da ake kira etimo- etymology etymology wani ilimi ne mai kula da asalin kalima ilmu lishtiqaq wa ilmu aslil kalimat ina fata an fahimci ni.
Na'am.
wato morphology ilimi ne mai kamar ilmu sarf etymology ilimi mai kula da asalin kalima daga ina ta samu asali na'am an gane ko ilmi wato ilmi ne mai kula da wannan to idan muka duba ina fata ana fahimta ta sun ce sentence an ɗebo ta ne daga wani yare da ake kira da- yaren latin mutanen ƙasar girka ina fata an fahimci ka san da su ne ke da ci gaba na turai gaba daya daga baya ne ta juya to sai suka ce su suna cewa sententia sententia kenan daga nan ne mai sentence ya dauko dan da jin sententia ka san kuma ta huskar tarihi me yasa bamu ce ba su girka su suka dauka daga ingilishi saboda yaren mutanen girka daga gare shi ne aka ciro ni yaren ingilishi mafi yawancin yarurrukan turai duk daga wannan yare ne suka samu kalmomin su in kan dibi faransai kan dibi an- musamman angilishi da yake yare ne ma sabo sabo bai kai waɗancan tsufa ba faransai eh, espanyol eh, italian da sauransu duk daga wancan yaren ne daga na girka eh na girka na'am to su suna cewa sententia sententia a cikin wancan yaren tana nufin abu na farko façon de penser yaya ne ya- ya dan adam yake tunani ina fata ana fahimta ta sannan wani lokaci in suka ce sententia suna nufin avi ko opinion ra'ayi ina fata ana fahimta ta sannan wani lokaci in suka ce sententia suna nufin wato kama a ce jugement yin hukunci wanda galibi in ka dibi su faransa in sun ɗauki sentence suna nufin kamar yin hukunci game da abu su ba su ɗauke shi matsayin france ba to amma menene alakar jumla da hukunci tunda wato eh, aljumla kamar tarkibi ne na kalimat tarkibul kalimat ne an gane ko Na'am.
amma kuma mufidun wanda yake bada ma'ana to yanzu a jumla su ku larabci sun ka ɗauki a'a jamala shay'u ai jama'ahu domin wanda zai yin jumla sai ya haɗa kalima da kalima kalima ɗaya ba ta bada ma'ana na'am in duk ce kama ba ta bada ma'ana ba in duk ce muhammadu ba ta bada ma'ana ba amma in duk ce kama muhammad kaga ta bada ni ta bada ma'ana muhammadu ya tsayu na'am na fata ana fahimta ta sannan idan muka duba ita wato jumla yanzu misali wani lokacin kalima biyu ne amma an shafe daya na'am don wani yana iya zakuwa ce to ai an ce jumla kalima guda ba ta bada ma'ana ba jumla bace kuma alhali a wani lokaci cikin yaren larabci zaka iske kalima daya wato ta zo ta bada ma'ana na'am ya za mu yi da wannan yanzu misali in ce kum tsayu ai ta bada ma'ana kuma kalima guda ce kuma malamai sun ce ba yadda za a yi a samu jumla ta- kalima guda ta bada ma'ana sai a ce a nan akwai kalima guda muqaddara Mm.
asalin shi kum anta na'am ko ko kum anti sai an ka shafe anta din Mm.
ina fata an fahimci Na'am.
to kaga wani lokacin shi yasa eh, wani lokacin qur'ani ma yana bayyanawa shafewa ake yi saboda an san da shi yanzu in ce kum ba ni bukata sai na ce kum anta na'am sai dai in kuna ku biyu kace ana in ce anta na'am amma in ka kaɗai ce ƙum kai ka sa abin da ke nufi haka Allah subhanahu wata'ala a cikin suratul baqara wani lokacin yana bayyana shi yace wa qulna ya adamu uskun anta anta kaga hiddu shi Na'am.
amma wani lokacin yace uskun ba sai an bukata anta ba na'am to wannan dai ita ce jumla jumla almanfiya da aljumla almuthbata in an ce almanfiya negative negative Na'am.
abinda an ka kori almuthbata shine abinda an ka tabbatar da shi positive kenan na'am ina fata ana fahimtar ka to wajen likitoci in kaji an ce negative to shi yadda kyau Mm.
in an ce positive akwai hatsari na'am wajen likitoci amma wajen mutane in an ka ce to a wajen mutane sai a koma zuwa ga alkhairi da shari bari ma mu bar likitoci kasu ce mun taba su a'a a kalli abin alkhairi ne ko shari na'am in an ka ce manfiyun an kore to ai sharri in an ka ce babu shi shi ne abin da ake bukata na'am in an ka ce positive abu ya tabbata in alkhairi ne abin da ake so ne to haka ya kamata mu kalla ina fata ana fahimta ta yanzu misali in mun ka dauka me yasa nace wajen likitoci in ka ga likitoci sun dauko takarda an yi ma mutum bincike an ce negative ma'ana bai dauke da ciwo kaga ai alkhairi na haka amma in suka ce positive akwai mi
akwai matsala akwai matsala na'am ina fata ana fahimta ta to amma kada mu ce wajen likitoci mu ce dai a tsari na rayuwa in abu alkhairi ne ana so a ce positive ne ya tabbata na'am abu in sharri ne ana cewa a ce negative ne duk da yake shi sharrin da alkhairin nisbi ne abinda ni nake gani alkhairi a wajen wani ba alkhairi bane abinda nake gani sharri a wajen wani ba sharri bane sannan abu in ya bayyana ba zahirin shi ake kallo ba baɗin shi don abu na iya bayyana zahirin shi alkhairi ne amma abin da a ɓoye sharri ne shi yasa lokacin da khawari suka zo ana abin da suna cewa ai tahkimi lokacin da aka yi sojoji suka yaƙi sojojin sayyidina muawiya radiyallahu an da kuma sayyidina ali radiyallahu an sai suka ɗauko alqur'ani suna so a yi hukunci da shi suka ɗaga kenan a dakatar da yaƙi to su an zo a yi tahkimi da littafin Allah amma aliyu ya fahimci cewa mutanen ba gaskiya su kai ba qur'ani sun dauko shi da wata niyyar sai ce kalimatu haqqin urida bihal batil kalima ce ta gaskiya amma shi mai ita manufar shi ba gaskiya bane sharri yake to shasa ba wai zahirin abu ba ko da faransanci suna cewa la paris trump wani lokaci zahirin abu yana iya rudarka shi yasa kaga dan fuwan naye ya iya sakaya masu tsada ya iya shiga mota mai tsada ya iya haya gida ya sa kaya ya tattar duke mutane ya sa gaba ya iya yaudaran mata da sa wasu sutura mai tsada ya aure ta bayan kwana ta gane ba gaskiya bane mai gaskiya bai bukatar sai ya tunzura kanshi shi yasa musulunci bai bukatar sai an sa hadisai da ifai an kawo wasu kisoshi da ba su tabbatar musulunci ya ci nasara a'a Ƙur'ani da hadisai ingantattu sun isa da fahimtar magabata an gane ko da manhaji ingantacce wanda kake akan shi na ilimi kafin shi sun isa su yaƙi duk wani kafin wanda ke fi doron ƙasa har ila yau kiyamati domin abin da ya ishi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya da'awa da shi ya ishe mu mu da'awa da shi da haka kada ka damu da cewa dole sai ka kawo tsarin wani ko tsarin wani duk wani tunani wanda ba a gina shi akan alkur'ani da sunna ba akan gaba akan fahimtar magabata wannan ba tunani bane ina ba ta ana fahimta ta to yanzu mun zo positive da negative ana ramar isa positive da negative me amfani sani shi duk ƙur'ani in ka ɗauke shi tun daga harko har ƙarshe ko ka samu jumla ismiya ko ka samu jumla fi'iliya shi kenan wani zai iya cewa to ai jumla tana iya fara da harafi innal ladina kafaru sawa'un alaihim ko ba haka nan bane wani na iya irin wannan tunani sai mu ce a'a shi inna dinnan harfu tawkidina ba shine jumlar ba alladhina kafaru sawa'un alaihim shine jumlar don haka jumla ce ismiya yana da kyau dalibin ilimi ina fata ana fahimta ta eh dan kasan wani sai ya kawo tunani ya ce to ai akwai jumlar daga hara da harafi a'a harafin ba a hankalta mishi an gane ko in taqum aqum in ka tsayu zan tsayu in din sai ka cire shi harfin shar'ina taqum shine fi'ili jumla ce fi'iliya dan dalibin ilimi lokacin irin wannan abubuwan suna zo mishi ce to ai shi ya ji ismi ya ji fi'iliya to wanda ta fara da harfi a'a shi harafin ba a farawa da shi domin ya zo ne saboda wata ma'ana bai iya tsayuwa da kanshi sai ya zo ne don saboda ya cike wata ma'ana ta da almuhimmu duk qur'ani idan ka dauka alqur'ani gaba daya ko dai jumla min haythu fi'iliya wal fi'iliya ta zamto jumla ce ismiya ko jumla fi'iliya to kaga sanin wannan zai taimaka maka wajen mi wajen fahimtar alkur'ani kam ɗin alkur'ani gaba ɗaya kamar yadda muka ce in ma mantukun wa in ma mafhum ko ya zamanto ya faɗi abu da lafazin shi ko ko ya zamanto fahimtar shi za a yi ta ƙarƙashin lafazi to haka kuma wajen min haifil jumla duk jumla da ka gani cikin qur'ani ko ya zamanto ta fara da suna ko da fi'ili ina fata amince ne alhamdulillahi rabbil alamin kaga ta fara da alhamdu alhamdulillahi jumla ce ismiya maliki yawmiddin nan ma atafi da akan wancan yanzu misali in mun ka ce zalikal kitabu la raiba fihi shi jumla zalikal kitabu la raiba fihi jumla ce wato ismiya don tawara da suna zalika suna ne ina fata an fahimci innal ladhina yaktumuna ma anzalna min albayyinati to yaktumuna fi idin mudari inna harfu at-tawkid ne an gane ko yaktumuna ita ce wato farkon jumla kin to jumla ce fi'liya duk qur'ani gaba ɗaya haka yake to in baka fahimci irin waɗannan ka'idodi ba ka kana cikin matsala ka ji wani malami ya ce jumla ce ismiya ba ka sani ba ko an ce jumla fi'iliya ba ka sani ba sai ka ce na hau bid'a na bari cewa na hau bid'a na in kokari ka koyi na hau ya hiye maka sauki ina fata ana fahimta ta ilimi ba a cewa shirme ne kai ba karanta abu ba yanzu duk rubutun da malamai suka yi na hau shekaru aru aru magabatan duk sun karanta na hau duk wani malami da ka sani kake takama da shi ka taba wani malami wanda shahara bai san na hau ba wa ya gaya maka musan na hau ba kai dai in baka karanta baka koma kai karatu ka raba kanka da rigima ina fata an fahimce ni to wannan kenan sai mu zo zuwa ga abu na biyu jumla manfiya ko musbata duk qur'ani gaba ɗaya jumlolinsa ko dai manfiya ne ko ko musbata ne eh an ce manfiya wanda an ka kore negative kenan ko sannan kuma musbata wadda an ka tabbatar da ita to ko dai a tabbatar da wani abu ko a kore shi ina fata ana fahimta ta domin shi yasa ba ita jumla ka je ana ce maka cikin faransanci sun dauke ta wajen sentence wajen jujuma kamar an yi hukunci domin ita jumla hukunci ce ina fata an fahimci sannan abin nan jumla hukunci ce shi yasa kake ganin kamar su malaman balaga abinda sun ka ɗauki jumla al-mahkum wal mahkum wato alaihi to duk yanzu kaga mu an ka zo an ka ce Muhammadu Jalisun mai nahu in yace Muhammadu sai ce mubtada Jalisun shi ce khabarul mubtada da ya ce marfu'un bin damati ko ala zahiri ya kare da kai ina fata an fahimce ni marfu'un wa alamatu raf'ihi dhamma bisadi jalisun khabarul mubtada marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatu dhahira ala akhiri in an ka zo wajen malaman ilmul kalam da ilmul mantiq suka ce a'a Muhammadun an gane ko wato shi mawdu'un ne jalisun mahmulun ne
to domin maudu shine maudu'in da za a magana kan shi mahmulun abinda an ka ɗauka an ka ɗora mishi Mm.
in ka ce wajen malaman balaga sai ce maka a'a muhammadun an gane ko shine wato eh, muhammadun mahkum amma mahkumun wato alaihi jalisun mahkumun bihi domin lokacin da ce muhammadun shine wanda zan yi ma hukunci jalisun na ɗauki hukuncin zama na tabbatar da shi akan shi masu ko an fahimta ba na'am in nace ya zama na ban yi mai hukunci sai- nace muhammadu ba ya bari ya ɗauki wani suna wanda bai da kyau nace a shaitanu kadhibun shaitan makarici na na ɗauki hukuncin ƙarya na danganta ba mi shaitan shedan kenan hukunci na ni haka kalima ita kadai ba ta ba da hukunci Na'am.
yanzu in nace muhammadu ai ban yi wani abu ba haka in nace jalisun kamar in nace kalma jalisun ita kadai ban yi hukunci ba Na'am.
amma in nace muhammadun jalisun na yi hukunci Haka.
na tabbatar da zama gare shi Na'am.
in nace muhammadun ghairu jalisin na kore zama gare shi Zama, ai na'am.
hukunci ne ne Haka.
shi yasa jumla tana matsayin hukunci yana daga cikin hatsarin da ba muke danganta abu zuwa kore shi ashe duk sai Allah ya tambaye mu kan wannan tunda duk abin da kace wane yayi kaza ko kace bai yi ba duk sai an tambaye ka
subhanallah to kaga magana shi yasa ma yanzu cikin hadisi mafi yawancin kuskuren dan adam daga baki na domin kafin ka zalunci wani ta fuskar kuɗi ko ka dake shi akwai wuya amma in ka zamna kalmomin da ka faɗa da safe zuwa marici na yini ɗaya baka san iyaka so ba in ka zo gaban Allah bi zaka ci subhanallah Allah shi muna mai kyau Amin.
inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula ala ayyati hal shi yasa suke yi malaman usulul fiqh da suka zo wajen akan al hukm sai sun ka ce to yin hukunci ne akan abu nafiyan wa isbatan ko ta fuskar ka kore abu ko ka tabbatar da shi ashe da na dauko jumla ta bani ma'ana to na yi hukunci na'am ina fata an fahimci ni.
haka misali inda Allah subhanahu wata'ala ce innal ladhina kafaru sawa'un alaihim a anzartahum am lam tunzirhum sai ce mi la yu'minuna to jumlan la yu'minuna hukunci ne akan su Na'am.
ba za su yi imani ba Haka.
an kore musu imani haka to kaga ga in ka ce wane mai gaskiya ne ka yi hukunci akan shi kiyama sai Allah ya tambaye ka ka ce wane mai gaskiya ne ba mi addalilan ka in ka ce wane makaryaci ne kiyama sai Allah ya tambaye ka don ka danganta ƙarya zuwa gare shi in ka ce wane yayi daidai in an ka zo kiyama sai Allah ya tambaye ka ka ce wane ya daidai ina dalili in ka ce wane bai yi daidai ba in an ka zo kiyama sai Allah ya tambaye ka ina ne ka ce bai yi daidai ba Mm.
ya kamata mu fahimci cewa duk abin da muke faɗa shi yasa Allah ce ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid mu yi hattara kwarai da gaske harshen mu yana da hatsari to Allah ya kyauta Amin.
to kenan yanzu aljumla almusbata da aljumla almanfiya jumla wadda aka kore da jumla wadda aka tabbatar da ita
na'am ina fata ana fahimta ta jumla wadda an ka tabbatar da ita da jumla wadda an ka kore yanzu idan jumloli dun da qur'ani haka za su tafiya zalikal kitabu la raiba fihi wannan littafin babu shakka a cikin shi wato nan an kore shakka a cikin alqur'ani jumla ce manfiya la raiba fihi babu shakka a cikin shi jumla ce wadda an ka kore jumla ce manfiya na'am
hudan lil muttaqina alqur'ani shi ne ga alladhina yu'minuna bil ghaibi kaga alladhina yu'minu bil ghaibi an tabbatar da imani ga wanda sun kai mi sun kai imani da ghaibi musbata ce na'am to haka zaka tafiya haka zaka tafiya to amma kafin mu wuce gaba zuwa ga kashi na karshe sai mun yi hattara da jumla musbata ba ta da matsala ta fuskar ma'ana ba ta da matsala Mm.
isbati an tabbatar da abu na'am to amma tabbatar da abu yana yiwa a tabbatar da abu duka ga mutum yana yiwa a tabbatar da rabi ko sashi Na'am.
ko a tabbatar da mafi yawan abu Mhm.
ko ko sashen su kaga yanzu an ka ce misali aktharun nasi yadhhabu ila madrasa mafi yawancin mutane suna tafiya makaranta kaga da an tabbatar da abu ne ga mafi yawancin mutane amma inda ce aqallun nasi yadhhabuna ila madrasa na tabbatar da wannan hukunci ne ga mafi karamcin mutane ina fata ana fahimta ta. ko ko inda ce kullun nasi yadhhabuna ila madrasa duk mutane suna tafiya na tabbatar da shi ne akan dukka Na'am.
shi yasa sai an sani shin mafi yawanci ne ko duka ne ko kaɗan kaga musbata to daga nan ka kare da ita ba san ko an fice ba to amma lokacin da jumla ta zamanto manfiya ita adda matsala domin shi tabbatar suwa zai zamanto tabbatar da sashi ita ma manfiya kin kusan haka take to amma ita hatsari tafi ana iya tabbatar da abu bi itibaril majmu' ana iya kore abu bi itibaril majmu' jumla manfiya ana iya kore abu kwata kwata in nace la rajulun fiddari ko nace la rajula fiddari akwai bambanci in nace la rajulun fiddari babu namiji guda cikin gida to nan nafiyul wahda ne yana yiwa a samu biyu ko uku ko hudu ban yi ƙarya ba amma in nace la rajula fiddari nayi nafiyul jinsi ne babu namiji ko guda da an samu namiji guda nayi kuskure ba sai ku fahimci ba shi yasa qira'a da tazo ya ayyuhal ladina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti yawmun la bay'un fihi wala khullatun wala shafa'a qira'a da tace la bay'un ta kawo tanwini wala khullatun wala shafa'a tana nufin babu dai dai dai dai to tana ya samu biyu ko uku amma qira'a da tace la bay'a fihi wala khullata wala shafa'a ta kori babu kowane iri ta yi nafiyar jinsi sai mi sai in an tabbatar da shi a yi taksisin shi a yi taksisin shi da cinikin Allah da muminai fastab shiru bi bai kuma ladi ba ya tumbe ko a yi taksisin shi da yan uwantaka ta muminai ko abokantaka dan ya ce al'akhilla uyu idin ba'dhum li ba'd aduwwun illa almuttaqin a tabbatar da shi kuma a taksisin shi da wato ba za a yi ceto ba sai ga wanda Allah ya yi ma izini man zalladhi yashfa'u indahu illa bi idni sannan kuma ce wala yashfa'una illa liman irtada kenan in an kore abu akwai nafiyun an kore abu kwata-kwata inda ce larajula fi dari na kore ne babu kowa to akwai lokacin da kuma ake yin nafiyul kamal nafiyul kamal shine ba an kore abu duka ba a'a an kore cikashi kore abu daban kore cikashi daban misali Allah ce laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal maghrib ko laisal birru imamu hafsu da hamza sun karanta laisal birra kenan an tuwallu shine ismu laisa masdarun munsabki ne kenan laisa tawliyatu albirra amma da sun karanta laisal birru an tuwallu wujuhakum sai zaman to albirru shine ismu laisa an tuwallu wujuhakum kenan laisal birru at-tawliyata kai ka juya masdar munsabik ake kiran shi masdar na amma an da fi'ili an kada sai ka juya su kamar da su fi'ili akwai hikimomi na balaga kuma karkashin wannan saboda ma'anar fi'ili kuma ta hito kuma ga ma'anar suna an samu abu biyu to ala ayyati hal Allah ce laysal birra an tuwallu wujuhakum ala rabbi isa mi Allah laysal birra an tuwallu wujuhakum ha laysal birra bai daga cikin aikin da'a to mi an tuwallu wujuhakum ku juye da huskokin ku qibla al-mashriqi wal maghrib ku dibi gabas ko ku dibi yamma in za a sallah an ka dibi gabas bai cikin aikin da'a to kuma Allah ya ce bai daga cikin aikin da'a kuma Qur'ani na karara ba a jawo hadisi ba balle wani ya ce a'a hadisi na wani ya ce da'ifi na wani ya ce bai rarra hadisi ba ba shi'ir bane ko waƙe balle ka ce a'a wani sha'ir na majhuli na ko ko sha'ir na hudi mu bai yarda ba nan Allah subhanahu wataala faɗa kuma cikin Qur'ani laysal birra an tuwallu wujuhakum bai daga cikin aikin da'a ku juyo da huskokin ku gabas da yamma kaga dole in baka san ka'idodi ba ka hada cikin hatsari wanga suna ne nafiyul kamal ma'ana an kore cika abu ba ana yin an kore abin ba laysal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal maghrib ba shi kadai ne aikin da'a ba ku dibi gabas da yamma saboda yahudawa sun dame mutane da makiyan addinin musulunci ya aka yi ajuya ana makka a dibi ka'aba an dawo madina a dibi baitul maqdis daga baya a ce a dibi ka'aba abin gashi nan dai an rasa yadda zai yi kenan wata rana sai a ce adibi dama wata rana a ce adibi hagu wata rana a ce adibi kasa wata rana a ce kallike ko ina wai suna su nuna addinin musulunci ba abu ne wanda yake tabbatacce ba da Allah ya musu raddi da ayoyi daban-daban daban-daban daban ko ba haka ba duk Allah ya musu raddi sai ya qulu sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu alaiha qul lillahi al-mashriq wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada'a 'ala an-nas wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alayha illa lina'lama man yattabi'u ar-rasula mimman yanqalibu 'ala 'aqibayhi وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولي لك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرا وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل أما تعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين قاسونا دي آيوي رتتتتتتا na raddi kansu sai Allah subhanahu wa ta'ala ce kai laisal birra an tuwallu wujuhakum qibla al-mashriq wal maghrib addinin musulunci bai tsaya ba ga abu guda shi yasa kullum in kana son ka ci nasara a rayuwa kar ka kalli abu guda ka yi hukunci ka hwadi in kana zaune ta da matarka ko abokinka ko wata jama'a ko wata al'umma kar ka kalli sharrin su guda ka manta alkhairin su 99 cikin 100
wannan ba adalci wannan ba adalci bane kuma baka iya zama da kowa duniya saboda wanda bai zama bai ganin komi sai sai mus- uh, sharrin mutane to bai rayuwar shi ba zai yarda ba tunda kullum cikin bakin ciki yake haka
to ku kun dame mutane yahudawa cikin musulunci akwai mas'ala sun yi dubu nawa duk kun rike dai wagga dai wagga dai ta alƙibla sai Allah ce kai laysal birra an tuwallu wujuhakum qibla al-mashriq wal maghrib Na'am.
ba shi kadai ne aikin da'a ba a dibi gabas ko yamma na fata an fice ni, tunda musulmi sun dibi yamma sun dibi gabas ko ko ku kuna dibin yamma su suna dibin gabas ba shi kadai ne aikin da'a ba walakin al birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin kai imani annaba gaba ɗaya su ko sun ce sun imani sashi ba su imani sashi ba to shi yasa kullun ana son mu fahimci tahiyar rayuwa wato alaka tsakankanin kowa da kowa ya kamata zama to alaka ce ijmaliya ka kalli abu a dunkule ba kalli abu guda ba M- yanzu misali tsakanin mata da miji na'am mace tana maka abinci wata rana sai ba ta da lafiya ko ba ta yi abinci ba kada ranka ya ɓaci in ka zo ka bincika yana ga ba ta da lafiya Mm.
me matsala an yi maka abinci cikin shekara kwana 300 mun ce da 60 da wani abu wata goma sha biyu an yi maka abinci rana guda sai ba a yi maka ba sai ka ɗauki wannan ranar duk wanda can wata goma sha ɗaya da kwana ashirin da tara duka watsar da su wani irin hankali na ka iya yarda da wannan hukunci mata miji kullum shi ke ka kuɗin kayan miya an yi wata goma sha biyu yana kawo ran nan sai ce ba babu sai an kamanta duk kwa- waɗannan wata goma sha biyu da wat- wata goma sha ɗaya da kuma wata guda mai kwana ashirin da tara sai an ka ɗauko wanga yini ɗaya an kai hukunci da shi wanga da irin hukunci na duniya na'am to kaga akwai matsala shi yasa wani mutum da an kai masa wani hukunci a nan duniya an ka ce to kai ka ka- ka ga wani hukunci yace to shi ne abin da ya fahimta wani hukunci ya hina lahira tsanani an ka ce a'a ya za a iya ce hukunci ya hina lahira tsanani yace wallahi shi ya hi gane mana lahira da wannan an ka ce to bi a dalilin ka yace to in an ka tai lahira Allah zai dauko abin da ya na kwarai ya dauko mummuna sai shi mishi hukunci in daidai wa daida suke a kai shi can tozon la'arafi ko dutsen la'arafi daga baya Allah ya gafarta musu ko ba haka ba Na'am.
tun da rahama Allah tarin jahili tarin jahi hushin shi Na'am.
da azabar shi in kuma mai kyau ya fi yawa sai a yi mi a yi aljanna da mutum ya ce to ni an zo wurin ga an kama ɗauko lahina gaba ɗaya an ƙare an yi min hukunci An- an- an- ya ce to ai wanga ya yi lahira tsare to ta wannan fuska ai ya yi lahira tsare ne ya yi hukuncin lahira tsare ala ayyati hal to kaga nan Allah subhanahu wataala ya nuna mana laysal birra ba shi kadai ne aikin da'a ba nan kuna nafiyul kamal ne shi yasa ɗalibin ilimi wanda bai fahimci wannan ba sai ce a'a babu nafiyul kamal wacce maka babu nafiyul kamal gashi cikin qur'ani ko ku shi ko qur'anin baka da shi ba to sannan kuma akwai annafiyu bi itibaril majmu'a annafiyu bi itibaril majmu' kamar yadda akwai al-ithbatu bi itibaril majmu'
na'am in an ka ce annafiyu bi itibaril majmu' nafiyu ne an kore abu biyu ne sun kasu akwai lokacin da aka yi nafiyu sifa da mausuf akwai lokacin da aka yi nafiyu al-mausuf duna sifa gashi nan dai to alma al-muhimmu abin da nake son in ci abu biyu ne guda ya koru kafin ni guda ya koru to amma in an haɗa su sai shi iya tabbata
biyu biyun na'am sai su tabbata sai su bada ma'ana Allah ce lauka da fihi ma alihatun illallahu la fasadata da akwai al- alloli waɗan- waɗanda suke tarayya da Allah to la fasadata da sammai da kasai da sun sun wace sun hargitsi to anan in ka ce alihatun ghairallahi akwai wasu allolin da ba Allah ba ka gani babu alihatun lauka na alihatun da an samu a- abin bauta kaga abin ba zai yi ba kuma in ka ce ghairar lahi akwai wani Allah wanda za a bauta ba babu shi to mu je lafasa da ta da sun ɓaci ai kaga sammai da ƙasai ba su ɓaci ba to amma yanzu da an ka haɗa shi sai zama to da an samu wani Allah wanda ba Allah ba da sammai da ƙasai sun mi sun ɓaci to ba a samu Allah ba wanda ba Allah ba an gane ko don haka ba su ɓaci ba Allahu akbar
annafi bi itibar al-majmu bari in ba su yadda yan uwa za su fahimta shi Allah subhanahu wataala a cikin suratul um, al-anbiya tun da gaba a cikin suratul anbiya ne na'am Allah subhanahu wataala yake cewa eh, wa ma ja'alnahum jasadan la ya'kuluna at-ta'ama wa ma kanu khalidin annabawa ma ja'alnahum jasadan ba mu sanya su jiki ba annabawa ba mutane bane suna da jiki ko ba su da qul inna ma ana basharun mithlukum yuha ilay hamma kafirai suka cewa in ya'kulu mimma ta'kuluna minhu wa yashrabu mimma tashrabun na'am wala in ata'atum basharan mithlakum innakum idan la khasirun ko ba haka nan bane Haka.
to ka gani to Allah ce kuma a sanya su jiki ba a'a la ya'kuluna ta'ama ba sa cin abinci to abinda ake nufi annafi huna munsabbun al-majmu' wa ma ja'alnahum jasadan la ya'kuluna ta'am ba mu sanya annaba su zamanto jiki wanda bai cin abinci ba Mm.
shine an kai nafi anan Mm.
shi yasa ko wajen isbati akwai abin da an tabbatar da shi guda bai yi ba sai an tabbatar da biyu annabi yusuf yake cewa rabbi qad ataitani min al-mulki wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith fatir as-samawati wal ardi anta waliyyi fi ad-dunya wal akhirah sai ce mi Tawaffani.
tawaffani muslima yace Allah ka kashe ni a tawaffani ka kashe ni annabi yusuf ko ya roki Allah ya kashe shi ko bai roki Allah ya kashe shi ba ai kashe shi Allah zai yi Na'am.
kullu nafsin za'iqatul maut Haka.
ko ka roki Allah ka ce Allah kashe ni ko ka ce Allah ya kashe ni duk dai Allah zai kashe ka duk da ke shari'a an hana kai gurin ma mutuwa Na'am.
ko ka roki Allah ya kashe ka ko ka gurin mutuwa sai dai da hadisi na Anas yazo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ka ce Allah ka rayar da ni in rayuwa ta fi zama alkhairi ko kuma ka kashe ni in mutuwa ta ta fi zama alkhairi gare ni kidan ka bar ma Allah subhanahu wa ta'ala zabi Na'am.
to tawaffani annabi yusufa dan ya ce Allah ya kashe shi ko ba annabi yusufa ba kullu nafsin za'iqatul maut amma al ithbatu bi itibari majmu yana nufin tawaffani musliman Allah ka kashe ni ina musulmi kaga jumla ce da an tabbatar da ita amma kuma bi itibari al majmu domin mutum dan ya ce Allah ya kashe ko bai ce Allah ya kashe ba kashe shi Allah subhanahu wataala zai yi
Gaskiya.
mun fahimci wannan to kaga al jumla al manfiya da al jumla al musbata Mm.
wannan yana da kyau ɗaliban ilimi su fahimci shi kwarai da cikin tafiyar ilimi in ka ji an faɗi magana mai ake nufi da ita kafin ka ce abin nan kuskure na ya kamata ka san shi sai ka faɗi ina ne kuskuren yake Na'am.
amma kai baka fahimci abu kuma ka ce kuskure na ka ga lamari ya ɓaci Gaskiya.
sai abu na ƙarshe cikin jumloli masu ma'ana saboda lokacin mai na tafiya kwarai da gaske sai aljumla alkhabariya da aljumla al-insha'iyya aljumla alkhabariya ala ramma isa ita ta jumla wadda ta ba da labarin wani abu tastahiqu wannan jumla ta cancanci an yi saddaka sahibuha ana iya gaskata wanda ya faɗe ta au yukazzab ko a ƙaryata shi yanzu in nace ja a muhammad muhammadu ya zo kana iya ce min gaskiya ne na yi gaskiya in ya zo in bai zo kuma ka ce bai zo ba to to nan an- nan ba fi'ili da suna an ka jum- an ka hankalta ba ba a'a nan shin labari aka bayar ko ba labari ba ina fata ana fahimta ta to sai aljumlal insha'iyya ita ko jumlal insha'iyya ita ce jumla ita ce jumla wadda ita ba a ce ma wanda ya faɗe ta yayi ƙarya ko yayi gaskiya Mhm.
saboda ba labari ya bayar ba to amma ita jumlal insha'iyya ita ke da to in matsala saboda tara karkasu gida biyu in tashin farko akwai jumlal insha'iyya al- at-talabiyya akwai jumla insha'iyya ghairu talabiyya in an ce jumla insha'iyya talabiyya jumla ce ta insha'i wadda ba a ce ma wanda ya ita wanda ya faɗe ta kai gaskiya ko kai ƙarya amma wato cikinta al-mutakallimu yatlubu husula shay'in ko husul ala shay'in yana nufin a samu wani abu kaga al'amuru jumla insha'iyya talabiyya al'amuru umurni in nace izhab na yi um- na- kamar talabtu a fi'il zahab na nemi ka tafi an nahayu hani la ta zahab kar ka tafi an gane ko talabtul kaffa na nemi ka kame ina fata fi cini al-istifham al-istifham tal- talabu i- husul ilmi eh, talabu ilmi shay'in na nemi sanin wani abu in nace aja'a muhammad shin yanzu muhammad ya zo kaga na nemi sanin wani abu ne
Na'am.
ina fata ana fahimta ta Na'am.
to sannan kuma da alistifam sai wato abin da suke ce ma annida'u kira inda ce ya muhammad ai talabtu iqbal zo Mhm.
sannan in at-tamanni shine gurin wani abu talabu husuli shay'in marghubun fihi walakin ya wato la yumkinu al-husul alayhi ko kuma wato la yumkinu al-husul alayhi aw yakunu husulu eh, nadiran abu ne an ce tamanni kana guri abu na wanda bai yiwa a larabci ko kuma yana yiwa a larabci kuma ma'anar shi kenan yana samuwa amma can ba a rasa ba so dubu jiki ake samun daya to waɗanga su ake kira jumla insha'iyya menene wato talabiyya akwai jumla insha'iyya ghaira talabiyya wanda ita ba a nemi wani abu ba ina fata ana fahimta ta kama almadhu ka yayi biyo abu inna allaha ni imma ya'idukum bih kama azam bi'sa mashtaru bihi anfusahum tir da abinda sun kasance da kawunan su da shi kama at-ta'ajjubu asmi' bihim wa absir yawma ya'tunana kai kai mamakin jin su da ganin su ranar da za su zo muna wanga duk jumla ce insha'iyya ghaira talabiyya babu wani abu al-qasam wallahi ka ganin ka ce wallahi ina rantsuwa da Allah nan babu wani jawabi wanda za a ba su ko ko ba wani abu wanda wato an ka nema ina fata an fahimci ni to waɗanda ga arraja'u tsammani la tadri la Allah la'alla Allah yuhdithu ba'da zalika amra la'alla Allah la'alla Allah kaga arraja'u ne insha talabi wato insha ghayra talabi to wannan insha talabi da ghayra talabi musamman waɗancan shi al'amru da shi an nahayu da shi al-istifhamu an gane ko da wato abin nan da al'annida'u dukkan waɗannan idan muka dawo muka kalle su da ita jumla khabariya dukkan su suna iya hita daga asalin abin da suke cikin shi kaji wani sabo sunan shi khuruju alkalima an gane ko ko khurujul jumla ko khurujul kalam an muqtada zahir wanga nan na malamai suke sa wa ɗalibai ɗalibi ya waɗa cikin ramin da bai iya hita sam sam sam sam sam sam saboda zahirin abin da ka gani ba shi aka nuhi ba kuma in an ka baka dalili ba yadda zaka yi ina fata na fahimci ya ya al-istifhamu tambaya ko baka nan bane to tana ɗaukar ma'ana sun kai fiye da nawa ba asalin tambaya mun kace talabu ilmi shay'i ba ka tambaya abu don ka sani to fir'auna yace ma annabi Musa alam nurabbika fina walidan ashe ba mun kare ne ka ba shi fir'auna yanzu shi na son shi sanar da annabi shi na tambaya annabi Musa na rai ba shi amsa littaqrir don ya tabbatar mishi na fir'auna ya yi tambaya wata rana sun ka ce liliftikhar dan alfahari wana da fir'aunu fi qaumi qala ya qaumi alaysa li mulku misra mulkin misra ba gare ne yake ba mutanen fir'auna busan can mulkin fir'auna jira shi ka su ce eh a'a alfahari ta ina fata ana fahimta ta akwai lokacin da ake yin tambaya don kaskantar da wanda an kai ma tambaya yawma yud'una ila nari jahannama da'a ranar da a tunkuɗa ƙiyoyin kafirai zuwa ga jahannama tunkuɗawa Allah kai mu tsari sai a ce hadhihi naru allati kuntum biha tukadhibun wannan ita ce wutar da kun kasance kuna karyatawa da ita afa sihrun hadha am antum la tusiruna shin yanzu wannan sihiri ne ko ko baka baka gani yanzu wannan tambaya don me an kai ta yalar mai sa ai da awala katar da an kai ma tambaya to da al'amuru da annahi da walini duk suna shita daga cikin asalin su shi yasa wani lokaci malamai su ce maka nan an yi amma ga abin da ake nufi na karshe wanda ban bada misali shi ba saboda lokaci ya fara ya fara karatuwa kwarai da gaske shine khurujul khabar an muqtadahu zahir labarin kanshi yanzu in ce maka ja'a muhammad ko baka nan bane ai labarin nake baka Muhammad yanzu ko to akwai lokacin da za a bada labarin ba labarin ake nufi ba a'a akwai wata niyya da akwai kuma niyoyin suna da yawa amma zan bada misali daya wanda duk cikin littafin usulul fiqh da balaga kamata ɗaliban ilimi su koma Allah subhanahu wataala a cikin suratu Maryam yake cewa Zakariya ya ce rabbi inni wa hana al'azmu minni rabbi ya Allah inni ni shina bada labari ga Allah wa hana al'azmu minni Allah kasusuwa na sun yi rauni واشتعل الراس شيبا كنا واشتعل شيب الراس ني انكاي ابن تمييز ني محمد علي الفاعل واشتعل الراس شيبا wato gashin kaina kamar ishta'ala shine abin da ya kama da wuta ma'ana hurhura ta kama kamar yadda wuta take kama ta cikara kamar haka ne hurhura ta game kaina walam akun bi du'aika rabbi shaqiya ya Allah ban zaman tubar sha'ar kiba ga dokonka don na san kana karba mini ko ba karba mini to wai abin tambaya nan sai malaman balaga da usul fiqh ce to nan fa nan labari ake ba su amma ba labari ake ba Allah ba don shi zakariya annabin Allah ya san da cewa Allah ya san wanda abu da ya same shi a sun kace na alkhabaru lil isti'taf wa tarhum dan saboda shi nemi rahama Allah da tausayin Allah shi yasa yau ga magana to in baka san wanga ba kana zakwa ka zo ka haɗu mutane ya kamata yan uwa mu hattara lokaci ya matso kwarai da gaske Allah Isa bari mu ɗauki lokuta biyu mu takaita su Allah ma'ana ya kare sai mu automatul rabt mu'tabadur rabt duk in ka ji magana a duniya akwai abubuwa guda hudu da ake bi wajen hada su ko tafsirul qur'an bil qur'an ko gane alaka tsakanin hadisi da hadisi ko abin da ya kama da haka akwai abubuwa guda hudu in ka rike su za ka gane yadda ake abin nan shine na farko sun ka ce an gane ko eh al-lafz al-ma'na al-hukmu al-qissa duk in ka ji aya cikin alkur'ani kana son ka alaka da ita da wata in wata dauki wadanka abubuwa guda hudu al-lafzu lafazi yanzu ka kalima ta qatala yayi yaki to cikin qur'ani nawa ta zo duk tattaro su gaba daya udhina lil ladina yuqataluna bi annahum zulimu wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum kuma kan bane wa ka ayyin min nabiyyin qatala ko qutila ma'ahu dukka tattaro ayoyin da sun kai magana kan al-qital sai kai maudu'i nan zaka hada alaka tsakankanin su tunda yanzu wani zai ce to ai an ce wa ka ayyin min nabiyyin qatala ma ahuri biyu na kathir da yawa daga cikin annaba sun yaki to me alaka shi da yakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai mu ce a'a sunna annaba ta yake bi in baka gane ba in kuma baka yarda gaba mu huta ina fata fahimci ni ko kuma al ma'ana alaka da lafazi da lafazi ta munto alaka ta fuskar ma'ana lafazan ba ɗaya bane amma ma'anar su ɗaya jahada fi sabilillahi me jahada fi sabilillahi dan daukar da kalmar Allah qatala fi sabilillahi da jahada da katala ba lafazi guda bane amma ma'anarsu karshe suna zuwa wuri daya na'am sai kuma alƙissa ƙissa ta zamanto tana haɗa ma'anoni yanzu ƙissa annabi musa ta zo wurare daban-daban cikin qur'ani in ka ɗauke ta a bakara ka ɗauke ta a araf ka ɗauke ta a shu'ara sai ka haɗu wuraren da an ka sa wani abu can can ba a sa wani abu sai ka Haka.
haɗa shi ne ake kira wato at-tafsirul mawdu'i Mm, ko kuma ustadu dr fadl samar ra'ina balaga ta alqur'ani yake cewa sunan shi al-hashidul fanni ka tattaro wasu nasoshi fanni ya kana son kai karatun su ta fuskar fanni wato na balaga misali tunda shi yana bayani ne kan fannul balaga na'am an fahimci No.
wannan sai a ƙarshe al-hukum hukumci na'am ayoyin zihari misali sai ka iske cikin suratu al-ahzab sai ka samu ayoyin zihari cikin suratu mi cikin suratul al- mujadala ko mujadila sai ka hada su an ce mata suratul mujadala saboda an yi mujadala da tsakanin manzo da mata al-mujadila kuma matar da ta yi jayayya da manzo sallallahu alaihi wasallam babu matsala na'am wancan masdar ne mai fatha wanka kuma suna ne na'am to ina fata an fahimci ni na'am to kaga duk ayoyin qur'ani haka ne zaka tare su hurrimat alaikum almaytatu waddam duk ayoyin da sun kai magana kan jini abin da ya hada su hukuncin jini a cikin alqur'ani to haka zaka dauka cikin ayoyi haka zaka dauka cikin hadisi na'am abu na karshe wanda zan kawo shine wanda da shi zamu kai karshe mu karkare insha Allah ta'ala wata rana in Allah ya bamu iko wanda kuma cikin darussan da za su zo ba mu sani ba ko irin wannan zai kara bijirwa shine duk magana in kahin a ce magana ta war wata magana ana buƙatar sharuɗa guda takwas
na'am duk maganar duniya abin da ya sa duk rikicin duniya ya yawa waɗanda abubuwa guda takwas abba a hankalta ma da an hankalta musu yanzu ana gane cewa magana ta ci karo da juna ko ba ta ci karo da juna ba No.
malaman ilmul jam'i bainan nusus sun kawo wannan zan karanta su sai in bada bayani sati mai zuwa akwai nukato waɗanda su cikin usulul tafsir ne akwai wani karatu da zamu yi can cikin karatu yan akwai rayuwa ko da wagga shekara ne ina ganin akwai wasu ka'idodi guda tara su ko waɗannan zamu kawo su a can suka ce wa fitana kudi mina shuruti wahdatun thaman wahdatu sharti wahdatu almawdu'i wal mahmuli wal makan wahdatu sharti wal idafati al juz'u al kullu al quwwatu al fi'l wa akhiran al zaman wa fi tanaqudi kayan a ce magana ta warware ta min ash-shuruti wahdatun thaman akwai abubuwa guda takwas ai hakuri mu hade su wahdatu ash-shart wahdatu al-mawdu'i ya zamanto mawdu'i ya ci karo da juna ai an ce mawdu'u na ana nufin mubtada Na'am.
in ce muhammadu jalisun an gane ko ibrahimu qa'imun babu matsala domin ibrahimu daban muhammadu daban don wangana zamani wannan na tsayi babu matsala wal mahmuli da mahmuli in ce muhammadu na'imun muhammadu yana kwana ko ba ka nan bane to na'imun ki shine al-mahmul sai da ce kuma muhammadun mustaqizun kaga ne muhammadu yana farki kaga sun ci karo da juna to amma idan ce muhammadu na'imun kuma ni ce muhammadu alimun babu matsala domin da alimun da na'imun ba su ci karo da juna ba Haka.
to wahdatul shart wal mawdu'i eh, wahdatul mawdu'i wal mahmul wal makan da wuri in ni ce muhammadu shi na niger kuma muhammadu shi na nigeria akwai matsala ko babu akwai matsala akwai matsala tunda muhammadu shi na niger kuma shi na nigeria na'am misali muhammadu yana nijar a eh, almakan wahidatul makan nace muhammadu yana nijar muhammadu yana najeriya kaga da an ci karo da juna to amma idan an ka hankalta ma wuraren sun bambanta to babu matsala muhammadu yana nijar bara yana a najeriya na'am bariyar can akwai matsala Babu.
babu na'am وحدة الشرط وال- وحدة الموضوع والمحمول والمكان وحدة الشرط شرط إيه زمن تو دايا إن بس زمن تو إيه باب مسألة شيني يزو إن تي واني يا تي جرباوا kuma ba a yi jarabawa sai aka ce mi kake nufi tunda ai ba a yi jarabawa ba sai nace a in yayi kokari yayi karatu kuma ya roki Allah yayi nazari an gane ko bai bi kwallo ba da da- da da- Champions League bai ta ya sha shisha ta ba ya kwanci ne ya jira mal- wasu mallamai ko kuma bokaye su bashi duka mai rubutu ya tsaya ya karatu ya nazari ya gane ya tambayi mallamai ya ladabi ya roki Allah Allah zai bashi amma ina nufin in bai yi karatu ba bai samu bai yi kokari ba magana ta cika da juna wahdatu sharti wal mawdu- wahdatu sharti wal idafati da kuma idafa ta zamanto daya in nace Muhammadu baban Isa kuma nace Isa baban Muhammadu suna zamantowa daya eh Muhammadu baban Isa Isa baban Muhammadu na'am Aga- kaga wannan ba zai taɓa yiwuwa ba ko ba haka nan bane ma'ana in an ce idafa abinda an ka danganta zuwa ga abu daya No.
Me- misali No.
ba a danganta abu zuwa ga guda yanzu ina ce Muhammadu baban Isa kuma Isa baban Muhammadu to ai bai yiwuwa Muhammadu idan baban Isa Isa idan baban No.
Muhammadu to kaga idafa ce amma an ce Muhammadu baban Isa Isa baban Ibrahim babu matsala na'am wal idafatu juz'ul kullu sashe da duka in ce gidan ga metar 400 na kuma ce gidan ga metar 200 kaga akwai matsala babba to amma in ce aljuz'u ina nufin sashen shi ne rabin shi ne a 200 duka shi ne a kullu 400 kaga shi ka rujuna ba Na'am.
wal quwwatul fi'l da al quwwa al fi'l in da dauko kwaya haci ni ce wagga zangar ne ya bakwai ta sai wani ce a'a sai in ce a'a abinda nake nufi al quwwatu in an shifka tana iya bada 700 Na'am.
al fi'l a yanzu bata bada wannan ba na'am wa akhira zaman sai kuma na ƙarshe zamani abinda ake nufi da zamani in nice abin ga ya faru kuma nice abin ga bai faru ba kaga ai akwai matsala Mm.
to amma in ce bara nake nufin bai faru ba bana ya faru akwai matsala Babu.
babu shi yasa nasku na Allah ya kawo hukunci daga baya kuma Allah subhanahu wataala ya canza wannan hukuncin ba kuskure bane Allah ya san lokacin shi ya riga ya kare shi yasa Allah subhanahu wataala ya canza mishi lokaci na'am yan uwa musulmi mun dai dan faɗi waɗanga ƙa'idodi a gurguje amma akwai wani karatu wanda insha Allah ta'ala can zuwa gaba in Allah ya bamu iko ƙarshen wannan shekara wanda yake da alaka da almanhaj at-tajzi'i ina ganin nan ya kamata mu saka wannan karatun da kuma eh, wasu ƙa'idodi guda tara waɗanda za su taimaka ma ɗalibin ilimi wajen fahimtar nasoshi da kuma haɗa ma'anar nasoshi insha Allah ta'ala abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik alhamdulillah yan uwa an ce layin daɗi karewa yau akan makana an zuba karatu allah ya amfana da mu abinda malam ya karanta da muwa muna hatan allah ya nuna mana ya ba mu aron kwanaki a gaba mu samu a ƙara fayyace irin ga ka'idodi da aka kawo a ƙarshe don ga dukkan alamu malam waɗanda kaloli suna da suna da muhimmanci gaskiya
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت آمين.
عليهم غير المغضوب عليهم ولا آمين.
الضالين amin اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد amin اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد amin اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه آمين.
وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين.
اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا amin وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين amin ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار amin ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب amin اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما آمين.
صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد amin اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد amin سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين